الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at al-mutawatira wa shadda wa alaqatuhu bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ko bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 75 muna cikin suratu ibrahim muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to ayar da zamu tashi akan ta ita ce wato aya ta 18 a cikin suratu Ibrahim a shafi na biyu. da hamsin da bakwai amma kafin wannan za mu yi ishara zuwa ga kalima ta rusul da ta zo a cikin wannan sura aya ta tara da aya ta goma da aya ta goma sha ɗaya wajen ƙalat rusuluhum aya ta sha ɗaya ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat aya ta tara da kuma ƙalat rusuluhum afillahi shakkun waɗannan duka ayoyi ne waɗanda abu amur ibn al'ala yana karanta su rusul yana masinun wato sukuni littafifi an gane ko kiran sai zamanto duka dai ma'ana ba ta canzawa manzanni ake nufi illa ɗan tsokacin da za mu yi a aya ta aya ta goma inda an ka ce ƙalat rusuluhum afillahi shakkun manzanninsu sun yi musu tambaya su kafirai sun ce yanzu afillahi shakkun har cikin kasancewa Allah ana shakka to waɗansu suna kawo kista tsarifa kista ta ban dariya sun ka ce akwai wani malami ne da ya ce ya ce maɗalibinsa ko ɗansa duk tambayar da an kai maka ce fihi ƙaunani akwai magana biyu na malamai sai an kace mai afin lahi shakkun ya ce fihi kaulani akwai magana biyu to sai sun kai taujihin ta akwai magana biyu ta arabi mun gane ko domin waɗansu sun fassara shi shakkun matsayin mubtada fillahi matsayin khabar wasu sun kace a'a shakkun yana matsayin mubtada fillahi wato abin nan ne wato marfu'un bil mubtada kenan shi na daga cikin al mubtada alladhi iktafa bi marfu'ihi in hamzatul istifham ta gabaci mubtada to wani lokacin ba a irabin sunan matsayin khabar an gane ko to kaga nan fihi qawlani amma duk da haka akwai kafirin da yanzu suna cewa babu Allah suna mai da nature ita ce Allah ɗan naturalism mun gane ko in an ka ce shi yasta kuma kamar yanzu cikin faransai da anglai akwai verb da ake kira impersonal daga cikinsu akwai le verb pleuvoir an yi ruwa to sai su ce il pleu an gane ko an yi ruwa to in suna nufin Allah ya ruwa kaga nan ba su yi shirka cikin rububiya ba amma in suna nufin nacir ce ta yi ruwa kaga wannan kafirci ne karara don nacir ba ta da izinin ta yi ruwa mun gane ko sai da izinin Allah ne yake kawo waɗannan abubuwan mun gane wannan da kyau ko sannan kuma akwai mutanen da irin 'yan communist 'yan communistanci shiwa'iyya su suna ganin ba babu Allah kwata-kwata kaga kenan fihi kaulani tunda akwai wanda musulma da akwai Allah ba amma inda mushkilar take akwai waɗansu wata mazhaba cikin mazhabobi na wasu musulmi da suke ganin in za a fara tattaunawa akan qadiyya nazariyatu shakka ake kiranta yan filozofi sun ka kawo ta an gane ko wai wani philosophe na ce je pense donc je suis ina tunani kenan akwai ni wai shi na shakka akwai shi na amma da yaji suna tunani sai da akwai shi bidilalatul talazum wanga bidilalatul talazum na hawa tun da matukar kana tunani to kina akwai ka kana da rai wanga ai ba wani karatu da ba ba sani ko mun fahimta ba to wannan aqida ita ce ake karantar da ƴaƴan musulmi a cikin lakkol musamman lise in an ce ƴaƴan musulmi ba wai sai nan kasashen mu da ake har an narab ana yin filozofi nazariyatu shak cikin filozofi akwai shafitar sunan shi la religion to sai an ka kawo escudie exist an gare ko shi ne suke ci ma nihilism nihilism an gare ko da english suna kiran shi nihilism kaga duk ade dan jima da dan jimbai su shi nihilism suna nufin sai la negativité totale de dieu ma'ana babu Allah sun kace da dan adam yana tunanin akwai Allah saboda abubuwa guda biyu mala abdullahi saboda tsoro saboda bukata sun kace shi yasa dan adam yake tunanin akwai Allah da dan adam yana tsoron zaki shi yasa ma logo logo da ake yi wai akidodi ne na da wasu sun dauki giwa ita ce Allah shi yasa an kawo logo na giwa wasu sun dauki kaza to da dan adam yana tunanin abin da ya shi karhi Allah ne to yanzu yayi ilimi yayi bindiga shi yasa wai jin tsoron waɗannan abubuwa sun kace kuma akwai bukata da dan adam yana da bukata sai shi zama shi ta tunanin Allah ya taimake shi yanzu kuma da yayi ilimi science ita ce a matsayin Allah a wajen su paske mota ba ta tahiya sai da mai to kenan da ka tsaya jira Allah kawai ka ka nemo mai ka samu mota ka sai ta tahiya kawai mai daga ta yadda ita muna gane ko yawwa to wannan aqida sai sun ka ce kenan inda a fara bincike game da Allah sai a fara da shakka sannan akai zuwa ga yaqini kaga daga yan filosofi sun ka dauko wannan kenan ana farawa da nazariyatul shakk sannan a zuwa ga yaqini a'a matsalolin da baka sani ba kana farawa ne da baka da matsaya amma sai ka nemi dalilai na alkur'ani da sunna za su tabbatar maka da shi amma nazariya ta kamar abin da ya shahi Allah to ba a fara da shakka don wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai da ka gani wanda Allah ya nuna akwai Allah in dai hankalinka bai yarda salula za ta yin kanta ba mota za ta yin kanta ka yarda akwai wanda ya yi ta to tabbat in ka ga sama ka san akwai wanda ya yi ta muna gane wannan da kyau shi sa wannan nazariya nazariya ce batila akwai wata aqida da ta bayyana da ake kira al-ahbash ina ganin wani mutumin Ethiopia ne wanda yake kasar Lubnan ya kirkira wannan aqida ya sa nazariyatu shak akwai wani zahrani na kasar Saudiya ya yi bincike kan wannan aqida doktora kin shi kusan mujalladi ina ganin biyu ne in ban manta ba akan wannan aqida ya yi ta da ya je bincike har kasar ya tafi kasar Lubnan da sun ka ganshi ba sai da dan taksi ya yi kwana da shi ya dawo da shi don sun gane kamar bincike ne yake yi kansu sun kaso su kashe shi ka san wanda bai da gaskiya bai so a gane bai so a gane abin da nashi dan haka dai wannan aqida babu ta shi yasa manzanni duk abin da suke cewa annaban su atillahi shakkun yanzu cikin kasancewa Allah akwai shakka babu shakka kenan da da yaqini ake farawa fatiris samawati wal ard Allah shi kage halitta samai da kasai to yo sama kawai shi ne sai ta kanta as-sama'u zatul abrash والارض ذات الفجاج الا تدل على الخالق الديان ba su nuna akwai Allah su nuna akwai Allah to don haka wannan akida wallahi hattara da ita kuma ana ana karantar da musulmi ko zaka iske wani professor ma ragaitacce sai shi kawo wannan shafitin eske do exist sai shi bar ɗayan musulmi cikin shakka ci a shi bai san amsar da zai ba su ba wani kuma ma ya an samu idan arnan gatun da lokacin da France ta yi mulkin mallaka irin su Niger irin su Burkina irin su Senegal duk jahohi ne na jahohi ne na faransa shi yasa lokacin da jori ya ɗauki mulki akwai 'yan benin da 'yan abin nan burkina da 'yan togo cikin nijar masu karanta suwa mai yawancin su arnari sai sun kai ta nuna wa iyan mu ko mu ce iyayen mutum da su lokacin sun gabace mu ta fuskar shekaru sun ka nuna musu babu allah wasu sun kamata ya cewa babu allah su ma sun ka kafirta an gane ko teori kin suke basuwa duk abin da tu sai ke invisible kamar duk abin da ba a ganin shi to ba a yarda da akwai shi ba to in ka ce duk abin da ba a ganin shi ba a yarda da shi ba to iska da kaka shaka kana gani ne ba ka ganin shi an ce wani daga cikin su ya tashi zai yi demonstration ya nuna babu Allah sai ya dauko bik wanda ake rubutu da shi yace wannan biye ne anka ce bik ne ya taba tablo desk da english anka ce wannan tablo ne ya taba tablo yace wannan menene anka ce tablo ne ya ce to ina Allah yake an ka ce ba a ganin Allah ya ce to don haka babu Allah wani ɗalibi ya tashi ya ɗauko bik ya ce wannan menene an ka ce bik ne ya taɓa tablo an ka ce wannan menene tablo no desk da english an gane ko ya taba tabul ya ce wannan mini aka ce tabul ne ya taba mushe mai bada karatu cica uban karatu ya ce wannan mini ne aka ce cica ne ya ce to ina hankalin cica shi ya lafi sun ka ce wallah ba mu gani hankalin cica ya ce to cica mahaukaci ne ya tabbata mahaukaci ko ba shi kenan ba in dai duk abin da ba a gani ba a yarda da shi to haka ne turawa suke so mu kai ga wannan matsayi da babu Allah sun huta sai su kafirtar da mutane saboda da an ce babu Allah kidan babu doka Allah shine kidan kowa ya abin da ya ga dama karshe za a koma zuwa ga kidan kowa shi aikata abin da yake so tunda babu Allah to wannan kuma abin yana da hatsari kwarai da gaske don haka wannan aya shi sadu dan tsaya kanta qalat rusuluhum a qira'a ta jamhur qira'a kuma ta Abu Amr ibn al-Ala qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard wanda halitta kake sama daga kuma tana nuna illa in ji Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen a cikin surtu Zukhruf tana nuna illa Allah ya cancanta abota mishi wanda kalma ta fatir domin da annabi Ibrahim ya ce wa iz qala Ibrahim da Allah ya ce annabi Ibrahim ya ce wa iz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun sai ce mi illa alladhi fatarani sai wanda ya halice ni kina alladhi fatarani huwa alladhi yastahiqu an a'budahu wahdah wa la ushriku bihi shay'a wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba wadda za mu ɗauka a cikin suratu ibrahim ita ce aya ta sha takwas inda allah subhanahu wa ta'ala ya ce matsalul ladina kafaru bi rabbihim misalin waɗanda sun ka kafirce ma ubangijinsu a amaluhum ayyukansu muna ganewa ko to nan doli sai ka ƙaddara wani abu domin su kafirai daban ayyukansu daban ba sani ko mun fahimta ba su kafirai da ba aikin su daban kenan masalul ladina kafaru bi rabbihim sai ka kaddara ko sifatu a'malihim an gane ko dan saboda karatun ya tai daidai akwai aujuh da daban-daban za su kai ina ganin ko guda shida ne in ban manta ba cikin ad-durrul masun fi ulumi al-kitab al-maknun Allah ce misalin kafirai kuma da misalin ayyukansu kenan kana iya kaddara masalul ladina kafaru bi rabbihim wa a'malihim karamadin ishtaddat bihi ar-rihu kamar ramad wato toka ko kace habdi ishtaddat bihi ar-rihu wanda iska ta yi karfi a cikin wannan lokaci imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun karanta ishtaddat bihi ar-riyahu bil jam'i kenan to nan arrih kana iya ɗaukar ta ga waɗanda sun karanta arrihu bil ifrad an gane ko kira'a ta jamhur aljinsiya ce sai zama to jinsin iska ake nufi ko kuma ta zama to a iska guda ce saboda iska guda ma in ta karhi ai mai mai mai ɗaukar alƙibla guda ai tana iya biyawa da tuka ko habbi to misalin aikin su dai kamar ini ne wanda akwai iska a cikin shi fi yawmin asif a cikin yini wanda yake mai tsananin guguwa asalin shi wato arrihu al'asif an gane ko sai an kamar da irin shi ne adda guguwar saboda guguwar cikin shi take afkowa Allah ce to la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba su da iko daga abin da sun ka aikata akan komi zalika huwa ad-dalalul ba'id Allah ce wannan ita ce bata bayyana ma'ana to ka duniya da ta yi yawa in iska ya taso ni zai yi zai dauke ta daga jito shi haka nan aikin kafirai yake bai da wani amfani duk abin da sun ka aikata bai da amfani Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura aikin kafirai za mu mai da su kamar toka kamar kura abin shekewa in ji malamai wanda an kaɗai da ita shine mansur to wajen la ya ƙadiruna min ma kasabu ala shai a cikin bakara akwai la ya ƙadiruna ala shai'in min ma kasabu to malamai sun yi na balaga sun ka yi wajen balagatu taqdim wa ta'khir ne ne hikima cikin bakara an ka ce la ya ƙadiruna ala shai'in min ma kasabu na kace nan kuma an ka ce la ya ƙadiruna min ma kasabu ala shai kadiba cikin at-tabirul qur'ani ya kawo su maganganu amma dai a gurguje abinda zamu iya cewa shine cewa can ana maganar da masu imani an ka buɗe sannan an ka bada misalin kafirai to sannan an ka ce kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi ko ba kadan bane wala yu'minu billahi wal yawmil akhir nan munafikai ne ake zance domin su da suke bada dukiyar su ba don Allah ba wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ko ri'a an-nasi a qira'ata Abu Ja'far an gane ko to shi munafiki sai an kasifarta aikin shi kamar dutsi ne wanda akwai ƙasa an gane ko ƙasar ta lullube mi ta lullube dutse kidan shi aikin shi a ɓoye yake ma'ana niyyar shi a ɓoye take shi yasa sai Allah ya siffanta kamar dutse ne wanda an ka rufe to saboda shi yana nan yana tunanin zai samu amfanin abin da ya aikata sai Allah ya ce kama sali sufwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda sai ruwa sun kasabka shine ma kadi inji malaman zauri sai an kamar dutsen gashi nan bai da wani amfani an gane ko yawwa to tun da shi yana nan yana jira sai lahira za a zo yana jira aikin shi sai Allah ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu sai an ka fara da abin da shi suke jira nan kuma da yake misali kafirai ake zance su kuma kafirai dama aikin su batacce na tun a zahiri ba ba abin nan ba sai an kace karama da mishtad saboda shi rama da toka ga hili take iskan kuma gashi yana bugawa kinan gaba ɗaya sai aka ce la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in abinda sun ka aikata tunda aikin su a zahiri yake sai an ka fara da aikin su da sauran maganganu da malamai sun kai wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta aya ta sha tara a cikin suratu Ibrahim. Allah ce alam tara shin baka gani ba? Anna Allah khalaqa samawati wal arda bil haqq cewa Allah ya halicci sammai da kasai samawati maf'ulun bihi ne li'annahu mulhaq bi jam'i muannath salim mansub wa alamatu nasbihi al kasra niyabatan 'an al fatha ko wal arda nan da kasa nan al ard jinsiya ce jinsin kasa don babu kasar da ba Allah halicce ta ba an gane ko kenan da kasai yawwa to nan kaga da Allah ce khalaqas samawati anna Allah khalaqas samawati wal ardi fi idi yakau amma qira'a ta hamdu da kisa'i da khalaf alam tara anna Allah khaliqus samawati wal ardi baka gani ba cewa Allah shine halicci sammai da kasai sai Allah ce in yasha yuzhibukum in Allah so zai tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid yazo da wata halitta wanda ya gada ba khalqan bi ma'ana al makhluqat an kawo mastar ana nufin al-makhluqat malamu da suke taujihul qira'at a safha ta 167 taujihul qira'at al-ashr bil qur'an sun kace qira'a ta khaliqu ta hamza da kisa'i da khalaf an gane ko khaliqus samawati kina as-samawati nan sai zamanto wato majruruna ko ba haka ba an yi idafa shi zuwa ga ismul fa'il an gane ko wajen i'rabi sai sun ka ce in kuma an ka ce khalaqas samawati sai da manto mansubi na maf'ulun bihi nan kasra ne yabatun anil fatha ne khalaqas samawat an yi bisa taujihi da alqur'ani domin akwai nadha'iruha sun ka ce idda akwai tamkarta da yazo da khalaqa cikin alqur'ani mai yawa khalaqas samawati wal arda bil haqq ko ba ka dan bari yana da yawa ta'ala amma yushriku cikin suratul nahl kuma akwai khalaqa samawati wal arda خلق السماوات بغير عمد ترونها كما كان بني cikin ra'ad da kuma cikin luqman akwai wannan to in ka diba cikin suratul al-an'am zaka ga aya ta 73 akwai wannan shi kuma khaliqu akwai inda Allah ya ce fatirus samawati wal ard kuma karan bani oh ya kage halittar sammai da kastai to kaga nan ya ce khaliqu to yanzu bayan mun yi taujihin su da qur'ani sai lugha khalaqa yana nuna ya halitta jumla ce mi eh fi'liya ko to khaliquha wace irin jumla ce ah ismiya to ma'adalla kenan nan khalaqa ya nuna alhadas khaliqu kuma ya nuna as-subut tabbatuwar halitta ga Allah subhanahu wata'ala ba sani ko mun fahimta ba in ka diba ma cikin suratul an'am a aya ta 100 da wato biyu yace zalikumullahu rabbukum sai ce mi la ilaha illa hu sai ce mi khaliqu kulli shay'in a cikin suratul ghafir sai ce zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in sai ce mi la ilaha illa huwa kenan a cikin an'am ya gabatar da la ilaha illa huwa a cikin ghafir ya gabatar da khaliqu kulli shay'in to nan kuma menene balagatu taqdim wa ta'khir a gurguje sai sun ce saboda suratul an'am tana yaki ne babban abin da ta yi yaki da shi shine ni shirka to sai an ka sa khaliqu la ilaha illa huwa gaba ita ko suratul ghafir da an gabatar da khaliq kulli shay'in ana zancen ni'imomi da halittun da Allah ya sai an gabatar da khaliq kulli shay'in kafin akai ga la ilaha illa huwa wallahu ta'ala a'lam to kaga dai wannan shine taujihin wannan qira'a yana nuna cewa Allah shine halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya kuma duk abin da Allah halitta bil haqqi da gaskiya ne Allah halicce shi ba wai su sai su kadai ba ba sani ko mun fahimta ba eh kan wani ce to kenan sauran halitta su ba gaskiya bane aya ta gaba wadda zamu dauka aya ce ta 22 inda Allah ce wa qala shaytan lokacin da shaytan zai ce lamma qudiyal amr lokacin da an kazartar da hukunci kaga dan qala yana daukan ma'anar sayaqulu nan kala ya bada ma'ana fi'ili mudari idan kiyama bata tsayo ba lamma qudiya al-amru lokacin da an kazantar da al'amari inna Allah wa'adakum wa'adul haqq shedan zai ce Allah ya muku alkawali alkawali na gaskiya nan sai zama to isti'ara ne an kai tunda wajen abin da yake mummuna ne ko ko a ce wa'ada har wajen abin da yake ba mai kyau ba tana aiki yace wa wa'adtukum shi ko shedan yace na muku alkawali fa akhlaftukum na saba muku wa akhlaftukunna kuma bai kawo mata ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas ya ce wa ma kana liya alaikum min sultanin ko ba haka ba banda wani iko a kanku hafsu ya karanta wa ma kana liya sauran kura sun karanta wa ma kana liya alaikum wannan bai da matsala ko an yi ma lamun sukuni ko fata duk dai ma'anar ba ta canzawa bai da wata hujja gare su ya ce illa an da autukum fastajabtum li na kira ku kun karba mini to kaga ne shedan shi da kanshi ya ce bai da iko a kansu to kuma wani wuri Allah ya tabbatar mishi da ni da iko ko ba ka da mani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inda ma sultanuhu ko alallazi ne ya tawallaunahu to nan sultana wanda an ka kore mishi na ikon batarwa an gane ko bai da shi matukan mutum na da imani tun da shi da kashi ya ce illa ibadaka min humul mukhlasin in kana da imani to shi dan bai da iko a kanka daidai karhin imaninka daidai yadda kake iya tunkarar shaitan ko kake nasara akan shi daidai karamcin imanin ka ko in ma baka da imanin to daidai da shaitan ke samun iko akan ka ban sai ko fahimta ba an gane ko tunda Allah ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu ala alladhina tawallawnahu wal ladina hum bihim mushrikun shaitan yace to fala talumuni kab ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kawunan ku kun ka karba ai ba cilasta ku ni ba ma ana bi musrikhikum yace ni ban kasance bi musrikh asran asrahu shine kuwa amma na nufin ban kasance mai taimakon ku ba domin mutum in yana neman taimako ai kuwa shi kai a taimaka mai wa ma antum bi musrikhiyya ku kuma ba ku kasance masu taimako na ba imamu hamza ya karanta wa ma wa ma antum bi musrikhiyyi an gane ko yayi mami ya un kasra to wadansu sun yi suka zuwa ga wannan qira'a saboda suna ganin kamar ta saba maka'idodin larabci كديبة شاء القراءات وأثرها في التفسير والأحكام صفحة 233 كديبة شاء الضر المصول في علوم الكتاب المكنون أكرشن ونا آية wannan kuskure na kira'a wanda mutawatira ce don haka babu zancen magana wani mai ka'idan nahawu dun da qur'ani shi na uban nahawu gaba daya mun gane wannan da kyau ko shi yasa mutum na yin bincike kan qira'at musamman waɗanda malaman nahawu sun kai suka a cikin su kamar qira'a ibnu amir a cikin suratul an'am wajen waka zalika zayyana li kasirin minal mushriki da qatl auladihim kuma kama da kuma wannan wurin da sauran wurare dai waɗansu ayoyi wajen wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami a qira'ata hamza da sauransu zaka iske malaman nahu sun yi suka sai ayi musu raddi to shedan yace inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni na kafirce na butulce bima ashraktumuni kenan bima ma tana iya zamantowa mausuliya kenan billazi ashraktumuni bihi abinda kun kai shirka da ni da shi ko kuma ma ta zamanto mi mun wadi mausuliya ta zamanto masdariya kine inni kafartu bi ishrakikum ko kuma ta zamanto na kira mausufa inni kafartu bi shay'in ashraktumuni min qabl tun gabani da ba ya ga musu ƙaryata inna adh-dhalimina lahum azabun alim Allah ya ce lalle azzalumai suna da mi azaba wadda take mai radadi mun gane ko to anan abinda zamu ƙara shine mi shine cewa abin nan shaidan dama Allah ya kira shi khazula shine mai yarda dan adam ko mai gudu shi barka lokacin da kace da bukata tai shine khazul to a duniya ya bar su a lahira ya bar su a duniya kamar sal shaytan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka ko ba karan bane haka yi mu quraishawa da an ka tai yakin badar an gane ko wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wari'a an-nas wa yasudduna an sabilillah wallahu بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب كما كان بني يوا تو سيونا آية وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كو وأدخل أنش قد الذين آمنوا وأنسونك إيماني وعملوا الصالحات الجنة وأنسونك أيكة أيكي نقري جنات الجنة تجري من تحتها الأنهار ودك ورموسك قدانا كركشنت خالدين فيها سنة أبن قدر ما دوما أتكنت تحيتهم فيها سلام جيس وصو أتكن الجنة إتتي السلام سلام عليكم كما كما أقول قراءة شاذة وأدخلوا ina shigarwa ni Allah ina fata an fahimci sai dai qira'a ce shazza wanda an ruwaito ta daga Al-Hasan Al-Basri kidan wa udkhilu allazina amanu sai zaman to allazina maf'ulun bihi ni amma wa udkhila allazina amanu sai zaman to mi sai zaman to na'ibul fa'il ne dama shi kuma mabniyun ne don haka zama ba ta bayyana a gare shi ba a cewa wa udkhila allazina lazina babu shi a larabci an gane ko sai dai lugha shazza da Ibn Malik ya kawo وبعضهم بالواو رفع النطق كنن وادخل اللذون an gane ko in ban manta ba ma in kan diba cikin addurul masul akwai qira'a shadda wa adkhala alladina amanu wa amilus salihat kina Allah ya sanya sai da mutu adkhala ba da labari na udkhil kuma nan siyagul khitab ne kinan dai kira'o'in da ya suna mi fassara juna domin udkhila ta ce an sanya ba a san wanda ya sanya su ba an gane ko kuma ya ce walau anna ahlul qura amanu walau anna ahlul kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im kaga wacce qira'a shadda tana da abin da ke taujihin ta cikin alqur'ani aya ta gaba wadda za mu tashi akan ta ita ce wato aya ta ashirin cip-cip ta talatin cip-cip a cikin suratu ibrahim amma dole sai mun dan koma aya ta ashirin da takwas sai mu haɗa da ta tara sannan mu haɗi da ta talatin ɗin inda Allah ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran baka ga waɗanda sun ka mai da ni'imar Allah ba kafirci sun ka musanya ta nan ana cewa mutanen makka saboda Allah ya turo musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata ni'ima wadda ta kai turo annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko to sai sun ka maida ta kafirci sun ka butulce sun ka ce mawaki ne suka ce boka ne suka ce wane ne gashi nan dai kuma suka cutar da shi suka cutar da magoya bayan sa kuma suka kore shi sun ka zansa da har ya bar garin har ya mutu bai koma garin su ba ma'ana bai koma da zama ba tunda ya koma ya yi hajji ga wani ce ai ya koma ya hajji malam ka san akwai dan kakale wanda sai ya zakulo matsala an gane ko to wa ahallu qaumahum daral bawar suka saukar da mutanen su gidan halaka ma'ana sun kamar da makka ta koma gidan halaka tunda duk inda annabi ya fita magana ta rage ta kare rahama ta rage ta bar su to sai Allah ce jahannama yaslawna jahannama shi da matsayin badali na daral bawar domin gidan halaka ita ce jahannama kidan badali na alramba babu wani bambanci eh zaman ba ta kare ba an sai da kare an sai biri in ji malam Bahaushe yaslawna ha za su shige ta za su konu da ita kenan wasu ce za su konu da ita to da ba ai in su shiga cikin ta za su konu da ita wa bi isal qarar Allah ce matabbata ta yi muni Allah kai mu da tsari to ga inda taujihin yake wa ja'alu lillahi andada sun sanya ma Allah kishiyoyi andadan jam'i ne na niddu sai a ce andad dama suna in yana da shadda ko yana da fataha ko kasra ko damma ana iya mishi jam'i akan af'al niddun kaga kasra ce sai a ce andad ko baka da bani rabbun kuma fataha ne sai a ce mi arbab ko baka da bani hmm kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif ya kawo wannan mas'ala to li yudillu an sabilihi dan su su yi su batar da mutane daga hanyar Allah imamu ibnu kasir al-makki al-qari al-muqri da kuma abu amr ibn al-ala al-basri da ruwais wanda kuma rawi ne na yaqub ko ba karan bari sun karanta li yadillu an sabilihi sun sanya ma Allah kishoyi don su bace daga hanyar Allah shine yadillu li yudillu kuma don su batar kina sai mutu akwai maf'ulun bihi mansub li yudillu an-nas an sabilihi don su batar da mutane an gane ko to a nan wadda ana kiranta lamul aqiba domin sun sanya ma Allah kishiyoyi su a tunaninsu ba don su ɓace ba amma ƙarshe za su ɓace ko ba don su ɓatar da mutane ba don suna gani akan gaskiya suke an gane ko in mun karanta liyu billu ana kiranta lamul aqiba amma waɗansu malamai suka ce a lamul ta'lilita sun sanya ma Allah kishiyoyi liyu billu shi Allah ya san in sun kai haka ƙarshe za su ɓace kidan don su ɓace ne sai ya zamanto kenan bin nisbati lin nasi lamu al aqiba bin nisbati ila Allah lamu ta'lil to qul tamatta'u kace mi ku ji dadi fa inna masirakum ila an-nar makuma ku zuwa ga wuta wannan al'amru lit tahdidina ba wai ana yin su ci gaba da bushasha ba kamar da mawaki yace ataka rawar bushasha to sai kuma aya ta 31 Allah ce qul li ibadiyal ladina amanu kaga ya mabayina waɗanda sun kai imani an gane ko yawwa akwai ƙura da sun karanta kulle ibadin ladina amanu wannan bai sa ƙira'a ta ta bambanta ƙira'a ce ta ibnu amir da hamza da kisa'i da rauh wanda rawi ne na yaqub sun karanta kulle ibadin ladina amanu an gane ko sauran sun karanta kulle ibadiyal ladina amanu kace ma bayina da sun kai imani don akwai bayan Allah inda musu yi imani ba ko ba karan bane akwai al-ubudiyya al-amma akwai mi khassa wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna bayan Allah su ne mai rahama su ne wanda suke tafiya akan saman durin kasa cikin natsuwa da tsanaki to waɗanda ba su da tsanaki su ba bayan Allah bane bayan sa ne akwai al-amma akwai al-khassa al-ubudiyya al-amma ita ake kira al-ubudiyya al-qahriyya al-jabriyya ta dole ko ka ci ko ka so ba wa Allah kilan shi halice ka akwai alkhassa wanda in ka yi imani al-ikhtiyariya kenan alkhassa to bayan Allah Allah ce a gaya musu yuqimu salata su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su ciyar daga abinda mun ka arzita su sashi kenan ba duka ba shi yasa ce mimma tabi'idiyya ce razaqnahum kuma ya nuna Allah ne ke bada arziki ba dubaraka bace razaqnahum bai ce wa razaqnahunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi inas dan mata na sadaka maza na sadaka wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati ala ramma sirran wa alaniyatan so ciyar sirran an gane ko a boye wa alaniyatan da bayyani ko baka dan bani wasu malamai sun kace nan sirran halina musirrina wa mu'linina wasu sun kace hali ne hal kauni ha sirran wa alaniyatan an gane ko yawwa to ko ko yusirruna sirran sai zamanto maf'ulun mutlaq wa yu'linuna alaniyatan min qabli an yati yawmun Allah ce kafin wani yini yazo la bay'un fihi babu ciniki wala khilal sannan kuma babu abokantaka imamu ibnu kafir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta la bai a fihi min qabli an ya'ti yawmun la bai a fihi wala khilal in mun ce la bai'un fihi a ta jamhur babu ciniki guda wala khilalun babu abokantaka guda duk da yake in za a tsaya da wanda karanta wala khilal wala khilalun duk ba a gane bambanci ko ba haka ba to ya an kore daya ana iya samun biyu ko uku amma wanda qira'a ta ibnu kafir da abu amr da yaqub la bai'a la nafiya ce jinsi babu jinsin ciniki sai ya zama to am wala khilal sannan babu abokantaka to da wannan ne yan qur'aniyuna da yan mu'tazila da waɗanda sun kai kama da su sai su kore ceto su ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a to kaga can ma cikin bakara waɗanda sun karanta la bay'a fihi wala khullata wala shafa'a na la annafiya lil jinsi sun kace babu sai a ce musu amun ne makhsus mun yarda da amri amma makhsusun ne la bai afihi babu ciniki akwai ciniki kiyama amma irin wanga ciniki na duniya ne babu domin Allah ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim kaga tijara Allah kira shi kasuwanci tu'minuna billahi wa rasulihi za ku yi imani da Allah da manzo wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sai ce mi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai ce mi yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin kaga za a ba su aljanna ko kiyama ne da ayin wannan ciniki in ma bai yarda da wanga ba saboda ka san mutane ne masu taurin kai sai ka ce to Allah ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi ku yi bushara da cinikin da kuka yi da Allah kaga akwai bai'un sai da mutum makhsus ne wala khullatun in mun karanta wala khullata babu abokantaka la nafiya lil jinsi an gane ko sai mu ce shi ma amun ne makhsus a alqur'anance don Allah ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin ka gani ya kore abokantaka sai ta masu imani kina akwai ta sannan kuma wala shafa'a babu ceto babu ceto ga kafirai fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in sannan babu ceto sai da izinin Allah man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi sannan kuma babu ceto sai ga wanda Allah ya yarda masa mai imani kenan wala yashfa'una illa liman irtada in za ku tattauna da su dole sai kun bi wannan hanya in ba haka ba za su wuce da ku to aya ta gaba wadda za mu je a kanta wajen kista annabi ibrahim duk da ke tana da tsawo amma ba sai mun kawo ta duka ba inda annabi ibrahim ya ce rabbana inni askantu min zurriyati allah na zaunar daga cikin sashen zurriyata ba duka ba kenan bi wadin ga kwari duk wanda ya ga maka ya san kwalita zi zar'in ghairi zi zar'in wanda ba a yi noma an gane ko inda baitikal muharram amma na aje su a gidakin ka mai alfarma wanda ya nuna ka zaban madiyanka mi ha mazauni mai kyau shi yasa in ka san unguwa ba ta da kyau gakka sai gida wannan wuri diyanka na lalacewa eh kaga inda baitikal muharram kusan masallaci kake sayan gida in kana in ka sa abin da kake saboda ɗiyanka su saba da kiran sallah da zuwa musallaci shi yasa tarbiyya tana buƙatar a zaɓi lokaci mai kyau a zaɓi wuri mai kyau a zaɓi mace mai kyau a zaɓi uslubi mai kyau shine kaifiya a zaɓi ta'alili mai kyau in za ka ba ɗanka ta'alili ka ba shi ta'alili mai kyau wato a shurutu tarbiyya wa arkanuha al-as'ilu sitta manil murabbi manil murabba ma sifatul murabbi an yakuna qudwa an yakuna kaza an yakuna kaza ma sifatul murabba an gane ko ya zama wanda zaka iya matar biya ne an gane ko sannan kuma mi man wa ma sai mi aina a wani wuri kaga ka zabi wuri mai kyau gakka sai gida kusan gidan karuwai ka kai diyanka ka halaka su mata a wani lokaci ba a tada yaro shi na kwana a ce a yi mai tarbiyya sai dai in lokacin sallah ya tada shi sallah kaifa ta yaya za a yi mai tarbiyya al asalib asalibu tarbiyya wa hiya kathira jiddan sannan kuma limaza inda ka ta'alili dan mi za ka yi ma ƴaƴanka tarbiyya saboda kai tahiya za ka yi kamar su cikin duniya ko wasu su tai su barka ko kuma kai ka tai kamar su gaba daya ko ba karan bane kuma ko da dukkan su sun riga ka ai ba matsala bane inda sun mutu akan imani mun gane wannan da kyau yawwa to ta'alili in za ka ba ɗanka ta'alili ne tarbiyya ka ba ta'alili mai kyau yana daga cikin kurakuran da muke yi don muna son maudu'i na tarbiyya faɗi gare shi a irin darussan da ake yi ko ban ferai a ɗauke shi zai iya ɗauka kusan shekara goma sha biyar zuwa shekara ashirin saboda asalibu tarbawiyya suna da yawa amma almuhimmu dai nan zan ba da wagga nukta guda kawai ita kaɗai shine cewa lukman da ake ba da labarin sa wasu ce annabi ne wasu ce ba annabi bane ko ba kadan bane babu nasi da ce annabi ne dama Allah ya ce laqad atayna luqmanal hikma to hikma wani lokaci cikin qur'ani tana yin annabta wani lokaci tana rahimi tana nufin hikima irin wagga ba annabta ba shi yasa an kai sabani wasu kuma sun ce Allah bai taba turo annabi baki ba in ba Luqman ba ban taba jin inda an ka samu wannan ba inda ya zan baki wasu sun ce kuma ba a taba turo annabi ba mahauci in ba Luqman ba babu inda Allah ya ce mahauci da maganganu ga kawai da ake ta watsowa ala ayyati hal yace ma dan sa ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi min ya ci biha Allah ya kai ɗana in abin da ka aikata in ta ku misqala habbatin ko misqalu habbatin safarin qira'at min khardalin gwargwadon kwaya ta wani ice da ake cewa kwaima fatakun fi sakhratin wannan abin ya kasance ne a cikin karkashin dutse aw fi samawati ko cikin samai aw fil ardi ko cikin kasa tace mi Allah zai zo da ita bai ce mai zan dake ka ba dan ba ko da yaushe na bugu yake da amfani ba bai ce ba gakka aikata in ina nan mu ne yanzu kaji mutum ya ce duk shegen da ya kaza ina gidan ga sai na magani ne to in babu kana fa kiran kwashi aikata ko ha ce musu akwai Allah shi yasa da ka shigo gida lokacin sallah sai kaga an zabura ana kallon tele kowa ya dauki buta tunda an ji kukan mota ko mashin ko an ji ka shigo kana ta haya sai a ce ku diba muna da an ji ka daga shi kenan sai a yadda buta a kowa zuwa mushasha yace to rabbana li yuqimus sala Allah na kawo ƴaƴana kusan ɗakin ka mai alfarma don su tsaye da sallah shi yasa ka damu da tarbiyyar ƴaƴanka ta imanin su da ɗabi'o'in su na gari ba riguna ba mu yanzu galiba abin da muke yi akhta'una fi tarbiya akwai wani doktor da rubuta littafi akhta'una ya kai kawo kuskure da muke yi a cikin bangarori daban-daban sun kai kuskure dubu biyu ka neme shi kawai ka same shi alaran ka samu maudu'i sai kai gidan radio ko tele ka ce to jama'a za mu rinka tattauna akan kurakuran mu dukkan wani kone littafi da ka rinka ɗebo goma goma kana watsa wa mutane sai ka shekara goma in dai ba an gane littafin nan ba kana nan kana wuta an gane ko أخطاؤنا في العقيدة أخطاؤنا في الصلاة أخطاؤنا في الزكاة أخطاؤنا في المعاملات an gane ko akhtauna fi ta'lim akhtauna fi tarbiya nan sai ka samu mawdu'ai da mas'aloli masu yawa an gane ko yace to faj'al af'idatan minan nasi Allah ka sanya af'ida zukata Hisham wanda yake rawi ne na Abdullah ibn Amir ya karanta af'idatan minan nasi ka sanya zukata to wanga ya'un din da an ka kara kamar ba ta canza ma'ana amma yana karantawa da ita afidatan minan nasi ka sanya zukata minan nasi zukatar na mutane tahwi ilaihim ko kace jama'a ta mutane tahwi ilaihim tana kai da kawo zuwa gare su an gane ko warzuqhum min samarat Allah ka arzita su da 'ya'yan itace amma ba 'ya'yan itace dai shi ke nufi ba saboda 'ya'yan itace alama ne na wadata la'allahum yashkurun dan su gode maka mun gane wannan ko duk wanda ya kalli addu'a da Ibrahim da Allah karbe ta dibi Makka yadda miliyoyin mutane suke zuwa duk duniya babu taro wanda aka irin taro na Makka kuma mutane suka farfarun kaya kuma Makka ɗaya ta kai a yi maka laihi cikin aikin haji kuma kai za ka neman gafara yanzu in mutum ya take ka aikin haji kai za ka bashi hankuli duk taro ko na mutum ishirin na in dai ba irin aikin haji na ba ba in sha kare lahiya ba a yi faɗa ba ko ba ka nan bane amma sai miliyoyin mutane su zo su taro kuma a wace lahiya shi yasa yana daga cikin abin da yasa turawa ba sa son ayi wannan aikin hajjin su yi ta kirkiro wasu corona virus da wata ciya ta su to saboda musulmi sun kauce ma aikin hajjin asaskin shi manufofin shi galibi maqasidul hajj al asasiyya yanzu an kauce musu akwai mai zuwa yankan aljihu akwai mai zuwa da karuwa tai ayi musu armen visa hice budurwa tai ta ko kuma ba karuwa tai ta bane ba da ba a zuwa makka sai da ni sai da sai mace sai da aure sai abin nan to sai a ce mijinta ne an gane ko can dama da mutane ba su da wayo tsohuwa mai shekara saba'in sai a kawo yaro dan shekara ashirin a yi musu armen biza in suka zo maka sai a yi ta dariya ya za a yi yaro dan shekara ashirin ba ta ta shekara saba'in kawai don dai a bari na ta wuce aikin hajji mun gane ko to wani kuma a armen biza shi kenan yan duniya tana dan duniya da an haɗu an haɗu an ce mijin tana an yi musu biza don ta samu shiga da an zo bakin aeroport sai shi gabas ita ko ta yamma da an sauka saudiya da masu zuwa masu kan yanka da masu yankan aljihu wani wani ya kai kai ne wani ma shi kuma ya yi jigilar abin nan da masu jigilar karuwai masu aiki otal otal masu sauke baki yan mata a doki yarinya 200 a kai su can ko abin da ya kama da haka to wannan sabo da masu zuwa da niyyar shirka su tai su turbude wani abu can dukin arfa ko wani wuri da masu zuwa su yi luwadi saboda su samu arziki a makka duk akwai su to ya za a yi tura ba za su iko ba su hana mu hana mu shiga makka ya kamata a gyara Allah ya mu mai kyau almuhimmu ayat da zamu dauka ta gaba aya ce ta 42 wadda tana da tawjihu ilmul qira'at wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun ko ba ka dan bane imam asim al-kufi da imam ibnu amir al-dimashqi da hamza al-kufi da abu ja'far al-madani sun karanta wala tahsabanna sauran kuma sun karanta wala tahsibanna Allah kakkasa tsammani duk dai da tahsibanna da tahsabanna duka ma'anarsu wato guda ce kakkasa tsammanin Allah ya rabkana daga inda azzalumi suke aikatawa duk irin bannan da ka ga yanzu kahirai suna aikatawa a duniya da wadda ka ji labari da wadda ka gani yanzu da wadda za ta zo gaba sai ka ga Allah bai intervenir ba a ba ko da yaushe na Allah yake halakar da su ba sai ce inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana musu jinkiri ne ranar da ido za su fito kuru-kuru al-mawdu'u al-qur'ani a'yunul kuffar yawm al-qiyamah sai ka kawo ayoyi yadda ganin su zai kasance da idon su idon su za su yi bola wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa kuma za su fito kuru-kuru kuma za su soke kansu yanzuruna min tarfin khafi da sauransu a ada'ul kuffar ko wace sai ka dauke ta yana za ta kasance ran tashi alkiyama ni dai na baka dan misali in kayi to aya ta gaba wadda ita ce kafin ta ƙarshe inda Allah subhanahu wata'ala ya ce to wa qad makaru makrahum kafirai sun yi makircin su ko wa inda Allah makruhum makircin su shina wajen Allah don Allah ya san abin da sun ka aikata can kuma cikin ra'ad ya ce mi wa qad makara alladhina min qablihim falillahi makru jami'an ko ce wa inda Allah makruhum sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in kana makruhum duk da yake makircin su an gane ko lita zula min huljibal an gane ko to anan muna da kira'o'i daban-daban imamul kisa'i ya karanta lata zulu min huljibal an gane ko sauran sun karanta lita zula min huljibal kaga nan dole taujihi sai ya abin nan wa in kana makruhum litazula minhu aljibal to nan sai zaman to in mukhaffafa ce min as-saqila ma'ana asalin magana ta wa innahu kana makruhum litazula minhu aljibal ma'ana makircin su ya kai inda manya-manyan duwatsu za su gusawa saboda girman sharrin shi Allah kai mun tsari yawwa ita ko Allah mun sai ta zaman to al-fariqa bainal mukhaffafa was-saqila an gane ko don ta bambanta tsakanin in mukhaffafa da as-saqila to wa annahu kana makruhum kenan ita ko qira'a ta imamul kisa'i wa in kana makruhum an gane ko la tazulu minhu aljibal in sai ta zamanto nafiya ma'ana kenan ma kana makruhum makincin su bai kasance ba ko la tazulu minhu aljibal duwatsu su gushe saboda shi ita su suke kira lamul juhud sheikh muhammad bin salih al-uthaymin yace bai dace a kira ta lamul juhud ba domin juhud shine musu an gane ko ana kiranta dai lamun nafi kenan sai ya zama to kenan lamul juhud kenan wa in kana makruhum la tazulu minhu aljibal kenan makircin su bai kasance ba abin nan duwatsu su gushe saboda shi waɗansu malamai kuma sun kace ana iya ɗauka a wannan ƙira'a wa in kana makruhum la tazulu minhu aljibal ta koma mukhaffafa min as-saqila an gane ko kenan kamar waccan ta farko sai da manto kenan wal ma'ana annahum makaru li yazulu ma huwa li yuzilu ma huwa kal jibal kenan sun yi makirci su gusar da abinda ya kai duwatsu nauyi tabbata shine tauhidi kenan ina fata an fahimce ni to anan in mun ka ɗauki taujihi da na farko da na uku na ƙarshe ba su da iskari inda iskarin yake can waccan ƙira'a wa in kana makruhum li tazula minhu aljibal kenan makircin su ya kai inda duwatsu za su gushe to in muka ɗauki ƙira'a ta kisa'i wa in kana makruhum la tazulu minhu aljibal makircin su ma nafiya ce bai kasance ba duwatsu za su gushe saboda shi kuma duk ƙira'o'i ne mutawatirai akwai matsala ko babu akwai matsala sai an hankalta ba abin da ke kira jihatul infikak ta ina za a rarraba su jihatul infikak guda ne ma'ana makircin su in an kalle shi a zahiri ya kai inda zai gusar da duwansu saboda suna aikata shi a zahiri ana gani to kuma makircin su bai kai inda zai gusar da duwansu ba a haƙiƙani ba zai iya gusar da duci ba ba sai kuma binta ba ma'ana ayoyin Allah da suke son su canza tauhidi da abubuwa da adalcin da Allah ce a tabbatar suna sosai sun tabbatar da zalunci ba za su iya ba kenan makircin su bai isa bai gudda tauhidi amma kuma kenan a zahiri irin makircin da suka yi inda za ka kiyasta shi ka kimanta shi to da sai ka ce duci ma zai iya gusawa mun gane da kyau to aya ta karshe wadda zamu taujihinta saboda lokaci ya fara matsowa kafin mu yi taujihinta a kaki akwai aya guda wai sun zan aya biyu kenan to sai dai sai dai mu yi hakuri a ƙari an gane ko eh wa in kana makruhum li tazula min hul julal tazulu min hul julal in mun kaji ba cikin majallatu tadabbur a shafi na 48 an gane ko majallatu tadabbur adadi na tara shafi na 48 sun kawo wato ka'ida sun ka ce mu'akkidatul kalami kathira abubuwan da ake karfafa magana da su cikin larabci suna da yawa akwai inna akwai lakinna akwai lamul ibtida'i kamar kace la muhammadun jalisun kuma tana komawa muzahlaqa in ta shiga cikin khabar inna muhammadan la jalisun wal qasami da qasam wallahi tallahi billahi ko ba ka bane wal hurufu za'ida da harufa da ake karawa kamar su min da ma qala amma qalilin la yusbihunna nadimina asalin shi an qalilin ne wasmiyatul jumla da jumla ismiya tunda tana nufin as-subut wal istiqrar kaga in kace jalasa muhammadun muhammadun jalisun tafi shi karfin ma'ana saboda tana nuna tabbato zaman shi wal khabarul muradu bihi al-insha wani lokaci labari wanda ake kawowa amma ana nufin mi al-insha an gane ko kamar yanzu inda Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna kaga da iyaye su shayar da 'ya'yansu labari ne ke bayarwa amma asalin shi liyur da al'aula da hunnan an yi son uwa ta shayar da ɗanta wa damirul fasli da damirul fasli kamar irin su hum ko anta falan ma ta ni kunta anta raqiba alaihim anta huna litakid to sai sun ka ce wa shawahidu hadhihi alqaida fi kitabillahi ga shahidin wa qaida a cikin littafin Allah zamu doki inda yake da alaka da shi tunda sun kawo abubuwa daban-daban inda Allah ya ce wa in kana makruhum la tazulu minhu aljibal sun kace quri'at fi wajhin bi fathil lam an karanta da fathul lam kenan wa in kana makruhum la tazulu minhu aljibal qira'a ce take sa'i sun kace to wannan lamu liftida'i ce almufida littawkid wannan lamu tana nuna karfa ma'ana domin ana cewa wa in kana makruhum tazulu minhu aljibal sai an kace la tazulu minhu aljibal almuakkidat kenan kaji abin da sun ka kawo aya ta kusan ta ƙarshe inda Allah ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula ko ba ka bane fala tahsabanna imamu Asim al-Kufi da imamu Ibn Amir ad-Dimashqi da imamu Hamza al-Kufi da imamu Abu Ja'far al-Madini sun karanta fala tahsabanna kiran kakka sa tsammani sauran sun karanta fala tahsibanna kakka sa tsammani nan duk babu sabanin ma'ana kakka sa tsammanin Allah zai ni zai saba ma manzanninsa alƙawari wai don kaga an kashe manzanni tunda Allah ya ce an kashe wasu wasu ko an kashe annabawa wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq an kashe manzanni an gane ko afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ko ga mare to gakka sa tsammanin Allah ya saba alƙawari don kaga an darme wani mallami ko an kori wani mallami ko an kashe wani mallami a hanya ce ta annabawa wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk eh in dai ka tsaya ma gaskiya sai daga cikin waɗannan suna iya samun ka kuma ko musu same ka ba jarabawa sai Allah ya jarabe ka ko baka da bane eh kuma ita jarabawa ko baka yi imani ba sai Allah ya jarabe ka eh su fir'auna duk an jarraba su tare da ya ce shi abin bauta ne kuma yace baka shi na ogan alloli gaba ɗaya an rabbukumul a'la amma duk da haka sai da Allah ya jarrabe shi dan haka ko kai imani ko kakkai sai Allah ya jarrabe ka musulmi na ciwon kai kahiri na ciwon kai ana mutuwa gidan musulmi ana mutuwa gidan kahiri sida tana kama musulmi in shina da karambani kuma tana iya kama kahiri a kula afu inji tabarmawa to almuhimmu sai Allah ya ce inna Allah azizun zuntiqam Allah mabuwayi na babu kahirin da ya buwayi Allah zuntiqamin kuma Allah ma abucin mi uquba ne sai Allah ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati kenan uzkur yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard ka tun ka ambaci ranar da za a canza kasa wadda ba ba ita ba ina fata an fahimce ni yawa to akwai hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuhsaru an-nasu yawm al-qiyama ala ardin baydaa akan kasa kenan fara afraa an gane ko to shi afra ka qursati naqiyin afra kamar nan sun fassara ta ne abinda yake farinta yana kama da farin biredi qursa qursatu naqiyyin kenan farin biredi to shi yasa wadansu suka tafi cewa kenan kasar za a canza ta wasu malamai suka ce a'a ba kasar za a canza ba shine mi za a canza sifofin ta ne ina fata an fahimce ni kenan wagga kasar sai Allah ya canza mata sifofin ta ta koma fara akwai maganganu na malamai kadiba cikin littafin tafsiri masu yawa karkashin wannan aya ba dole ba sai na baka misali to almuhimmu dai Allah ce wa barazu lillahi alwahid alqahar mutane su bayyana ga Allah alwahid makadaici alqahar marinjayi domin duk rinjayar da ba ta Allah ba to tana buƙatar taimako amma shi Allah rinjayar ta shi kadai da dukkan ji an ce maka mutun ya buwaye to yana tare da mataimaka ko ba karan bane gwamnati ai tana da ma'aikata in babu ma'aikata ai gwamnati rushewa za ta yi ko ba karan bane eh sarki yana da mataimaka in babu mataimaka ai masarautar za ta ruguje ko ba karan bane eh shi yasa Allah ya ma annabawa mi mataimaka sahabbansu ko ba karan bane eh su taimaka musu ba don Allah bai iya taimako su da mala'iku ba eh Allah gara ba sai su kuma mala'iku ce don abin da kuka bukata shi ka bukata ai mai amma ana son kuma ku bi su ne ku samu aljanna sai Allah ce to sara su mushrik wa taral mujrimina zaka ga mujrimai masu laifi kenan yau mai idan a wannan rana muqarranina an daure su fil asfali a cikin maruruwa su ma maruruwan nan da an ka daure su sai ka yi bincike akan su إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أثقالهم مقمحون كما كان إنا أعتنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا سنيتي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا كتتروا لنا آيين سوما سيكا الموضوع القرآني القرآن إن جدنا قرآنيون to sai Allah ya ce sarabiluhum tuwan su kafirai min qatirani ba sani ko mun fahimta ba sarabiluhum min qatiran qatiran shine wato gaci masali ko mun fahimta ba gaci shine bakin karhi shi yasa ake cewa an kai ga gaci kina yan ana rami yan ana bidan karhi yan aka kai ga gaci kina an kai ga abinda ake nema ko yawwa to anan sarabiluhum min qatiran idan muka duba cikin alqiraat wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta ɗari biyar da tamanin da uku an gane ko akwai ƙira'a shazza in ma ka diba cikin abdurrul masun fi ulumil kitabil maknun na astamin alhalabi ya kawo wato wannan bayani an gane ko to qatiran sun ka ce wato qatiranul ibli wa huwa shay'un yutahallabu min shajarin tuhna'u an gane ko wato wani abu ne da ake tatsowa yau ta hallabu min shajarin daga wani icce tuhna'u ana kiran shi alkibir an gane ko ai tuhna'u nan ba ana musu barka ba na ana rufin tutla ana lullube shi da shi in tana da aljarbu aljarbu shine kazuwa ko kurashi an gane ko kenan za a yi musu tuwahi da wasu ruwa ne masu kama irin da abin da ake yi ma wato ake shafe mu jikin raƙumi kenan zai same su a kowane ko ina daga cikin su akwai kuma qira'a qira'a ce shadda sarabiluhum abinda za a yi musu sutura da shi min qatarin anin ba min qatiranin ba qatiranin kalma biyu ce amma min qatarin daga bakin karhe ko ko kace dalma anin wanda ya kai matuƙa wajen wajen zafi domin yace هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن mai tsananin zafi. kina waccan kira'a ta nuna za a lullube su da wannan ruwa mai kama da abin da wanda za a shafe su da shi wanda kira'a kuma ta bayyana qatar wato bakin karhi ne ani wanda yake mai tsananin zafi to wannan nan sai ka samu kamar abin da za a samu iskari in ka dauki kira'a waccan ta ce kamar ruwan icce ne a'a shi karhen yana iya zamantowa kamar mi kamar ruwan icce ne masani ba yadda za a narkar da shi ya koma kenan kamar ruwan wannan icce ko kuma a'a a nan sai mu ce su kafirai suturarsu akwai waɗanda za a yi ma da wannan kamar a narkar ruwan wannan iccen akwai waɗanda kuma da baƙin ƙarfi za a yi musu mu ɗauki ga a shaza akwai waɗanda kuma da wuta na za a yi musu sutura don ya ce fallazi na kafaru kuɗi a tilahun siyabun min nari ko kuma zan tu'a a wani lokaci za a yi musu wannan a wani lokaci za a yi musu wannan a wani lokaci za a yi musu wannan don ka kakkace akwai rikici cikin ƙur'ani to Allah ce wa takhsha wujuhahum an-nar wuta za ta mi za ta rufe huskokinsu nan ba huskokin su daya ake nufi ba dan an ce lahum min fawqihim dhullun minan nari wa min tahtihim dhulal to ina ganin wannan shine karshen abinda zamu yi taujihun qira'at da shi amma bari mu karasa ayoyin Allah ce li yajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat ka kuma cikin abin nan الضر المسؤول في علوم الكتاب المكنون كغني يسا انك تي يجزي الله شي مين متعلقين شي محذوف نا كو مقدر an gane ko ko malfuz su suna ganin Allah ba zai saba mu manzanni alƙawarin sa ba li yajzi Allah kullu nafsin ma kasabat ina fata an fahimci da sauran dai abubuwa da malamai sun ka kawo inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawa hisabi na hadha balagun linnasi shi alqur'ani inji yan qur'aniyuna malam abdullahi balagun linnasi ya ishi mutane kat ya isa ayi wa'azi da shi kaje fasara dan qur'aniyuna daga balaga da ya kai mutu kaso ka ce balagun ya isa a'a nan balagun sako ne an gane ko kenan wannan suna ne mushtaqqa wanda yana nuna cewa akwai illa karkashin shi ai wato alqur'ani litablighi na an saukar da shi don a isar da sako wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wali yunzaru bihi kuma shi daga cikin dalilin da sa aka saukar da alqur'ani don a yi gargadi da shi wali ya alamu anna ma huwa ilahun wahid don su sani kuma cewa babu abin bauta da gaskiya akan cancanta saiwa sai Allah ashe don kuma tauhidi an ka saukar da Qur'ani ashe kaga masu yin shirka da Alqur'ani su haukata mutane ƙarya na suka yi an gane ko kuma a saukar da Qur'ani wani shawakatar da mutane ka san wasu aramomi in suna tilawa in ta yi zahi sai an sai an ja daga sai Allah shi dauki kwayoyi shi shako shi ja daga tai shi kwana yana tilawa sai shawakace sai a ce Qur'ani na haukatar da shi Allah bai saukar da Qur'ani da shawakata kowa ba kwaya ka sha ta buga ka eh wannan shi ne hakikanin gaskiya Allah bai saka da Qur'ani da shaukatar da mutane ba kuma Allah bai saka da Qur'ani ba dan ai tsibu da shi a haukatar da mutane waɗannan suna cutar da su abin nan ne cutar da alqur'ani abin nan mu ce suna cutar da kawunan su kuma suna cutar da musulmi don ana cewa da Qur'ani ne an kai kaza da Qur'ani an kai kaza Allah shi tsare mu to Allah ce kuma wal yadhakkara ulul alba dan ma abuta hankulan su asu shi yasa an kasar da Qur'ani su kuma ulul albabi Allah ya hostara su a cikin Ali Imran yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari tatmi la ayatin li ulil albab to ga sunan alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhil nar faqad akhzayta wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al qiyamah innaka la tukhliful mi'ad kaji al ulil albab a wajen Allah amma sannan kuma Allah ya fassara su a cikin suratu wato ar-ra'd yace afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi Allah wa la yanquduna al-mithaq walladhina yasluna ma amara Allah bihi an yusra wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a ulaika lahum 'uqba ad-dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli bab salamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar a alqur'anan ce dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh